بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da uku ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin daidai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumo akwa local government jihar gombe nigeria muna cikin suratu yusuf za mu dora yau kan darasi na bakwai insha Allahu ta'ala a cikin wannan sura din idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta 29 a suratu yusuf da Allah ya ce yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in yayin da bayani ya bayyana cewa matar wannan ainihin basaraki ita ce ta zamanto mai kulla makirci da sharri wa shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam har yadda matan gari suka samu labari cewa yau ga abin kunya ya faru mata sarki tana neman dan gidanta ko yaron gidanta wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin magana dai ta yadu cewa matar sarki tana neman yaron gidanta to bari mu ji abin da ya faru ita kuma da yake daman ta iya abin nata sai ta dada shirya wani abin kuma bari mu ji me ya faru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
shikenan falamma sami'at bi makrihinna yayin da ta ji labarin makircin da 'yan uwanta mata suke yadawa a gari kalmar makir anan ana nufin wato alkaul wal hadis yayin da mata sarkin nan ta ji labarin maganar da ake ta yadawa da gutsuri tsoma da ake ta yadawa a kanta na cewa gashi gashi gashi gashi arsalat ilaihinna sai ta aika wa su matan ta ce su zo da Allah tana gayyatan su gidanta su malamai suka ce matan da aka kira din sun kai mata arba'in ma wa'ata dadlahunna muttaka'an ta tanadar musu abin zama da abin da za su dogara shine muttaka'an ma yuttaka'u alaihi kenan abin da ake dogara a kansa in an zauna wasu malamai suka ce muttaka'an kamar yadda riwaya ta zo daga mujahid daga qatada Allah musu rahama ana nufin abinci ne ta tanadan musu da wani abinci ta gayyace su gida wa atadat lahunna muttaka'an ai wa atadat lahunna ta'aman to me alakar at-ta'amu da kuma al-muttaka'u suka ce li anna at-ta'ama alladhina ya'kulunahu yattaki'una inda aklihi wato abinci maciya abinci in za su ci abinci suna kishin gida suna dan dogara to shi yasa ne aka ce da shi muttaka'an ko yattaki'una alal wasa'idi inda akli ta'am suna dogaro a jikin filo yayin da za su ci abinci to sai aka aka yi abin da larabawa suke ce da shi isti'ara aka ari sunan muttaka'an din ana nufin abinci kenan shi sa larabawa sukan ce ittaka'ana inda fulan balarabe ya ce ittaka'atu inda fulanin yana nufin akaltu ta'ama inda fulan to ala hada a bisa wannan kenan wa atadat lahunna muttaka'an ta tanadar musu da abinci kenan wasu malaman suka ce duk wani abin sha ko kuma abinci kai ko zama aka yi aka kishin gida ana ana zance wannan ana ce da shi muttaka to wane irin abinci ne shi ma dai suka yi ta sabani wasu suka ce guna ce guna to amma guna sai dai zama gunan da ake ci kenan gurji wasu kuma suka ce a'a duk abin da ake cinsa amma ana yanka shi da wuka shine ake nufi anan wa'atat kulla wahidatin minhunna sikkina ta ba su wannan abun wannan abinci sannan kuma kowace ɗaya daga cikin matan nan ta ba ta wuka a hannu ta ce gashi rike wannan kina yankawa kina ainihin wato rike shi a hannunki kina yankawa wasu malamai suka ce har ma da nama aka ba su aka ce gashi a ci a yanka ashe ta tanadi annabi yusuf ya sha kwalliya ya yi ado yana zaune a wani daki a gefe su matan ba su sani ba wa ƙala tikhruja alaihinna kawai sai ta je gurin yusuf sai ta ce da shi fito ka wuce ta kan waɗannan matan ga wuka ta basu ga abin yanka suna yankawa suna labari ba sai ga saurayi matashi ya zo zai wuce ba ta ce fita ka wuce ta gabansu wasu malamai suka ce ta ajiye yusuf din ne a wani wuri daban a can gefe kai bawan allah na ya ga jarabawa matan nan dai ta yi abin da ta yi da shi ya yi haƙuri kuma da daddare ne aka yi wannan abin kamar yadda wasu malaman suka faɗa Allah Ubangiji duba yadda ya ɗaukaka daraja wannan bawan Allah ka duba matsayin da yake da shi amma ka duba ka duba abin da mace take ta yi da shi malam shi ne abin da Allah ce lalle ma kircin mata babba ne kuma hakan yi haƙura ya bita to malam Yusuf alaihi salam Allah ya ba shi kyau halitta dai ta dan adam kyakkyawar halitta dai ai ba magana malam malamai suna cewa fadlu yusuf ala nasi fil husni ka fadli al-qamari lailatal badri ala sa'irin nujum falala annabi yusuf wajen kyau akan mutane to kamar falalar wata ne da yake daren haske akan sauran taurari yanzu ka haɗa wata da sauran taurari wajen haske to bara ka haɗa yusuf da sauran mutane wajen halitta da kyau ba ya zo a cikin hadisi abu sa'id al-khudri ya ruwaito shi cewa manzo Allah yana cewa ra'aitu lailata usriya bi ila sama na gani daren da aka yi isra'i da mi'raji da ni zuwa sama na ga yusuf kalkamari lailatul badari na ga yusuf kamar wata daren haske duk da cewa wasu malamai sun raunana wannan riwaya din kamar yadda hafiz ibn hajar ya kawo shi a cikin ya kawo riwayar a cikin littafin al-kafi shaf falamma ra'aynahu akbarnahu yayin da suka ga yusuf ya zo wucewa akbar nahu ai sai suka girmama shi ma'ana sai suka kwarjininsa suka ga girmansa suka ga kyansa ya wuce tunanin ɗan adam ba su taɓa ganin mutum mai halitta kyakkyawa irinsa ba suna yanka wannan abin suna kallonsa wa qatta'na aydiyahunna sun zuba mai ido saboda bala'in kallo sun ga ɗan adam mai halitta mai ɗaukan hankali yana wucewa suna yanke yatsunsu in ji ƙur'ani wa qatta'na aydiyahunna duk kowa sai da ta yanke hannunta ba ta sani ba saboda tsabar tana kallon yusuf alaihi salam su ɗauka suka yi wannan abin da aka ba su na yankan shi suke yanka shi hannayen suke yankewa saboda tsabar ya tafi da tunaninsu ya tafi da hankalinsu ko raɗaɗin yankan hannun ma ba su ji ba ba yanke hannun nake so ku lura ba ciwon yankan hannun ba su ji ba dan duk wacce take take kallon abu ta yanke in ta yanke ai ta dan dawo da hayyacinta to ba su ma ji zafin ba ka san ku abin da ya ɗauki hankalinka ka yanke ya tsarka ba ka san ka yanke ba ai wani abun kabiru sha'ani ne ai sha'aninsa babba ne ko ba ka bane to amma malamai suka ce sun yanke hannun ne ba ya gutsutsurewa ba dai an dan faffere dai an faffere fatar ta sha wuka ko da yake wasu ma malaman da suka dan tsananta zance suka ce ai yankan yanka ne wato sai da aka gutsire ma yatsa in ji wasu ka san malamai kowa in ya zo bayani shi ma da yadda zai dan haskaka wasu ma suka ce kamar yadda aka rawaito daga wahabi ce matar jama'atun min hunna wasu ma daga cikinsu daga baya suka rasu ibnu jarir tabari ya faɗa cikin tafsiri ya ce والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أخبر عنهن أنهن قطعن أيديهن kawai duk wannan bayanai sun gutsire hannu ba su gutsire hannu ba a feffere in yatsu suka yi a wasu mutu wasu suna raye ya ce duka dai kawai a haƙura a yadda dai a faɗi abin da ƙur'ani ya faɗa wa qatta'ana aydiyahunna ƙur'ani ya ce sun yanke hannunsu ba san cewa sun yanke hannunsu ba saboda mai girman yusuf ya ce wa ja'izun an ya kuna zalika katsan bi ibana zai iya yiwa sun yanke hannun sun gutsire wa ja'izun an ya kuna katsu has wa khatsh zai iya yiwa dan feffere hannayen suka yi yace wala qawla fi zalika aswab min at-taslimi li zahiri tanzili babu zancen da yafi daidai shine irin ka hakura ka faɗi abin da tanzili ya faɗa qur'ani kenan tanzilun min allahi shine littafin Allah to me qur'ani yace ya jama'a wa qatta'ana aydiyahunna sun yanyanke hannayensu ya gutsure qur'ani bai faɗa ba bai gutsure ba qur'ani bai faɗa ba kurin ka ce an yanke hannu ba shikenan ba wanda ya matsanta sai ya gane me aka yi to sai ya je ƙara bincike wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara suka ce hasha lillah kalmar hasha lillah tana nufin ma'adallah muna neman tsarin ubangiji wannan mutumi wannan mutumi gaskiya gaskiya ba dan adam bane ma za bashara a kirara abu amr hasha lillah a maimakon hasha lillah bi isbatil ya'i kenan fil wasli alal asli kenan sauran kuma suka ce hasha lillah kamar yadda aran ya karanta wannan kan ba mutum bane ai laisa hada bi bashar wannan ba dan adam bane aljani aka turo mana kawai in haza illa malakun karim kai wannan ya wuce mala'ika ne ma babba mai matsayi a wajen Allah ku lura fa mata sarkin nan fa tana nan tana zaune tana kallon ikon Allah ita nan an je an zazzage ta a gari ana ta toyawa ana kwashewa cewa ta nemi dan gidanta to ga waɗannan waɗannan in su ne suke tare da shi ya za a yi so take ta nuna wa mutane fa abin da ta yi din nan fa ita ma fa ita ma fa ta fa fita daga hayyacinta ne saboda mutumin nan na daban ne yusuf alaihi salatu wassalam to ita ta neme shi ga wasu kuma sun gutsutsure hannayensu ba ba san sun gutsure ba saboda kyawun wannan mutumin idan har yusuf yana da kyawun da za a gutsure hannu ana kallonsa ba san an gutsure hannu ba akwai zargi akan matar da ta neme shi abinda take so ta faɗa kenan in hadha illa malakun karim ai wannan mala'ika ne kuma babba ma mai matsayi a wajen Allah su dai ba su yadda ma Yusuf din mutum bane ba to sai ku canja zance kenan ku dawo ku rinka cewa Yusuf ya nemi wannan matar sarki ta nemi mala'ika kenan to bari ku ji abin da matar ta ce me ta ce malam قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين shikenan ta samu dama qalat sai ta ce fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi to wannan fa shine wanda kuka zarge ni a kansa wannan mutumin wannan yaron shine wanda kuke zargina a kansa cewa na neme shi wai ina son sa wai har nayi kaza nayi kaza walaqad rawattuhu an nafsihi fasta a sama ta ce haƙiƙa tabbas ni kam na neme shi a kan kanshi fasta a sama sai ya ƙi fasta a sama famtana'a ya ƙi yadda to yau fa ta yi bayani kenan da kuma kun san ta ce fama jaza'u man arada bi ahlika su illa an yusjana wa zabun alim ko me hukuncin wanda ya nemi ya yi barna da iyalinka ya mai gida in banda a sashi a kurkuku ko ya azaba mai raɗaɗi to yanzu gashi ta faɗa ta ce wala kadrawar tuhu an nafsihi lalle na neme shi tunda ta ga mata ma sun yanke hannunta to bari ta fito ita ma ce ita ma ta neme shi amma ya ki kaga da kanta ta nuna annabi yusuf bai yadda ya abin da ita ba saboda ta san yanzu in ta yi bayani ba za a zarge ta ba ai wannan su kansu mata za su yi a wannan ai ya cancanta a neme shi saboda ta ga abin da ta yanka musu ita ma na tsiya irin tata ga sunan kowa za ta koma da bandeji a hannu sa zarge ta ta ce cewa na yi wala illam yaf'al ma amuruhu idan yusuf bai aikata abin da na umarce shi ba idan bai mun da'a ba a cikin abin da na umarce shi menene abin da na umarce shi ta umarci ya zo ya sadu da ita inda ta ce hai talak shi kuma ya ce ma'azallah ba dogon turanci hai talak ya ce ma'azallah bismillah zo mana ya ce a'udhu billah haza wasalam shikenan ta ce ai cewa ne in bai yadda ya zo ba la yusjananna wallahi za a mai ba a sa shi a kurkuku gidan maza shine la yusjananna daga sijin ne wala yakuna min as-saghirina kuma lallai wallahi tabbas zai kasance cikin as-saghirina kaskantattu wulakantattu tozartattu asahir wato wanda yake wulakantacce ko tozartacce bai da kima ni na ce in bai yadda ba to ni ga abin da zan masa kuma yusuf din ya ƙi yadda din gwanda ya zama cikin kaskantattu wulakantattu a nan duniya amma ya samu matsayi a wajen Allah kafin aran ma ya ci gaba abin da nake so yan uwana su fahimta shine ne ashe mace kyawun wani mutum yakan iya ɗaukan hankalinta dukkanmu a matsayinmu na maza muna da 'ya'ya ko muna da ƙanne mata ko kuma muna da matan aure ya kamata mu sa wannan ɗin a memory ɗinmu a zakira ɗinmu a ƙwaƙwalwarmu mai rike abu ashe mace tana tasirantuwa da kyawun mutum idan mutum kyakkyawan mutum ne to mata suna ribubinsa suna sansa marasa tsoron Allah idan sun samu kofa sukan iya amfani da wannan su neme shi da su yi alfasha da shi wal billah to ba mata ba ma han maza malamai suna bayani cewa namiji saurayi matashi wanda yake da kyakkyawar halitta ko gemu ma ba shi da shi suna ce da shi amrad haramun ne ma ɗan uwansa namiji ya keɓance daga shi sai shi a ɗaki su zauna su su kaɗai haram ne ba fahimce ne ba zan maimaita namiji ustaz ɗan uwanka majayin dawa majayin masara amma mai kyakkyawar halitta aka ce ko gemu ba shi da shi saboda an ka fara gemu ai ka fara tafiya sai dai Allah ke hanya kawai saurayi sosai lafiyayye wanda a iya sha'awarsa malaman fikihu suka ce bai halatta a keɓance da shi a wuri guda ba a rufe ɗaki a ja labulai daga shi sai ɗaya bai halatta ba to yaya ina ga kuma da mace da namiji ah wallahi she is my colleague we are just working together we have a meeting and today we have overtime ah ba ba wani maganar yar uwarka ce abokiyar aikinka ne kuna da wani dan mitin ne bayan an tashi daga aiki kuma yau akwai overtime kaza kaza kaza a'a ba daidai ba ne akwai hadari kuma duk wanda ya san Allah ba shi mata mai dan haske haske mai dama dama to yasa ido fa kanta eh kware ku akwai miyagu ta bangaren maza haka kuma duk namijin da yake an ga za iya sha'awarsa to shi ma fa hadari ne a rinka barinsa da mata su keɓanta da shi akwai fitina ah to yanzu wannan gashi yayi annabin Allah ne bawan Allah mace ta keɓanta da shi daga ita sai shi a wuri guda ga abin da ta yi ku duba gwagwarmaya da ɗauki ba daɗin da ake yi saƙon shi ne kawai mu sa ido akan ‘ya'yanmu mu sa ido akan iyalanmu kuma ba wai zargi ba ne ba wai tuhuma ba ne a kiyaye kawai idan wancan jilin lokacin da suke cikin imani da waye da sauransu ga abin da yake faruwa ina ga wannan zamanin mahaukaciya ma da take kasuwa ba a kyale ta ba akwai mutanen banza da suke zuwa suna zina da mahaukaci a kasuwa mahaukaci fa mai dotti da kayan tsummo kara ba a kyale ta ba an kama wasu suna bin wata mahaukaci kullun dare suna binta mahaukaci fa wannan ya kamata ya zama shine mahaukacin da ana daukewa haukar a dauke da kan mahaukaciyar a loda masa to da sai a dauke a mayar masa a canja so ku kula da wannan gabar tana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan ashe mace tana iya tiretinin mutum ta tsoratar da shi cewa fa in bai yi barna da ita ba fa za ta yi kaza da shi wa sadaqa Allah wa sadaqa al-Qur'an Allah ya yi gaskiya magana Allah ta yi gaskiya a yanzu dana wannan zamani din mace takan iya neman mutum da alfasha idan bai yadda ba ta ce to zan iya halaka ka akwai bawan alan da ya zo min fatawa yake ce mu malam ni da wata mace take gaya mu ta ce wallahi idan ban yadda na yi alfasha da ita ba za ta iya halaka ni a rayuwa ya ce ban taba shiga damuwa da tsoro da firgici ba irin wannan yanayin ya ce abin mamaki kuma abin mamaki malam ɗalibarsa ce a makaranta a jami'a ta gaya mashi wannan wajibi ne mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan addini wajibi ne mu ɗora yayanmu akan kamewa da tsoron Allah wajibi ne mu sa shamaki tsakanin maza da mata shi yasa shari'ar musulunci ta hana al-ikhtilat cakuduwa tsakanin namiji da mace saboda gudun wannan fitinar da za ta iya faruwa akwai waɗanda ba su damu ba cewa suna da aure in dai za su samu damar su wannan alfasha din bukata ta biya akwai mazan da ba su damu ba cewa suna da aure in dai za su samu su lalata 'ya'yan mutane to za su yi to kaga duba hikima ta shari'a sai ta ce duk wata 'ya mace da ta kai munzalin girma da balaga a iya sha'awarta to ta sa hijabi ta rufe jikinta cirif maganin mayu masu kallon matan mutane ba ma hijabin kaɗai ba ta ɗauki niƙabi ta saka ta sa kyalle ta rufe fuskar inda wani takunkumi ma ta dada jibgawa ya zama idanta ne kawai za ta rinka kallon gabanta saboda me saboda magance fitina idan ya zama tana cikin hijabi jikinta a rufe ai kaga ba a ganta ba ma ballanta a gane kikkiawa ce ko mummuna ko a shawarta sai dai shaidani kuma wanda yake bin tsumma kasa akwai masu bin tsumma bayan an sa hijabin ma sai ya bi da yake fitinanne ne shi Allah raba mu da sharin waɗannan mutanen masu zaman bakin titi kenan so ya kamata mu kokari mu kare iyalanmu mu kare yayanmu don gaskiya labari irin wannan na alkur'ani ba wai ana karanta shi ne kawai a ji daɗin kisa ta ba mu ɗauki darasi a ciki kowa ya tsare iyalinsa ya tsare yayansa shi za addinin musulunci yace kurin mata a rufe su kawai shine kawai zaman lafiya tunda Allah ya halicci dan adam ya sa masa sha'awar namiji ai sha'awar mace mace ma tana sha'awar namiji zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harz Allah ce zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah ya ce mun sanya hubbu shahawati minan nisa so na sha'awa na mata lafiyayyen mutum dole sha'awar mace takawa dai da tsoron Allah kawai shine yake rage mutum so dan me yasa ba za a zo a sa shamaki ba dole a sa shamaki a mu gaskiya ba ma san tsanani a rayuwa a zo a tsananta wa matan nan duk a ta sa suna sa hijabi suna rufe jiki gaskiya kamata a bar su dan sha iska lamarin nan na rayuwa sai da shan iska a ina za a sha iskar a wannan a wannan a wannan rayuwar da ake fama da kazanta ku ji tsoron Allah ku gyara Allah mana afuwa na'am قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه haka dai وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين to ga abin da aka ce wa Yusuf ko dai ka yadda ka ba da kai bori ya hau ko ka tafi gidan maza gidan kaso gidan cin gabza gidan cin jaddawa ba niƙa ba lanta na sirfe haka za a buga ta kurin ka san gidan kurkuku malam bai da daɗin sha'ani fa kada Allah ya kai ka yawwa ba kyau shi yasa ake cewa gidan maza wata rana mun je wa'azi aka dan kewaya da mu ta inda ake dafa musu abinci ni dai a duniya na ga wata tukunyar da ban taba ganin ta ba tukunya wallahi da na ganta sai da na duba ta nace to wannan na farko dai tukunyar nan ma'ana din tafi karfin a kori kura wata rafkekiya ga baka katuwa hambareriya malam fiye da yadda kake tsammani wani ya ce mala ai wannan buhu biyu ake juye mata na ce buhu biyu na me ya ce dawa abu na biyu muciyar da ake tuka tuwon ita ma aka nuna mu ka san me gwafa ce wallahi wala gwafa gwafa ta rumfafa itace ne malam daga yindin mahaifiyarsa aka cire shi haka aka sa shi malam katti mutum bakwai takwas tara goma sha biyar su suke rike shi sai ka jana kawo nan ja mu gani haka ana ana ana ta murɗawa ana tuka tuwon gabza to ita dai tukunyar nan hakan nan dai take a kafe ita dai ba a wanke ta ba a cire ta ba za a ce a wanke ta daman a jone take an riga mata gini a haɗe gungumen itace kawai ba ruwansu da faskare ba abincin gidan kurkuku ba a yin faskare itacen yadda yake haka kawai za a tura shi kawai kuma dole sai sha wuta ya ƙone idan an zo kwashewa ka san da me ake kwashewa da bokiti bokiti bokiti za a danna a cikin tuwon nan idan aka kafa shi haka sai ya jawo to yana sauko da shi ne kuma za a dan fara raba ana ana miƙa mutane na ce yanzu wannan dan adam ake ba wani abinci ai kware kuwa a ce malam ba gansu kowa za a gan shi a kukumbura ba ya ce dawa ce yadda Allah ya halicce ta babu wani matsalar wai a je a kai ta a cire wata dusa ko na abu ai dusa lafiya ne ga dan adam mu ne yanzu muke cin daɗi ake cire dusa ko likitoci ma yanzu sun fara faɗa ai a bar dusa in ana so a zauna lafiya ko masara ce mai dusan da aka nika ta tafi lafiya dawa wacce ba a surfa ta ba aka nike ta a haka da dusanta tafi lafiya wai akwai wani abu da suke ce da shi wai fiber wannan yana taimakawa sosai da bawa garkuwar dan adam kariya shi yasa dan gidan kaso dan gidan kurkuku dawan nan da ake dirka masa ita da dusarta a haka karfi ne da su kuma yanzu yanzu sai ga mutum ya kumbura saboda wannan dawar da karfinta take shiga jikinsa wannan na baku labari ne irin wannan kurkuku mu na yanzu fa wanda ma suna cikin gata ballanta irin na zamani su annabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan kurkuku a yanzu gidan kaso idan ka masa kyautar magi kwaya daya magi daya insha Allah sai ya kusan yi maka sujada saboda murna saboda farko dai abincin sa ba magi dama salam haka zaka zauna ka nadi wannan dawar bil haqqi yawwa ta maka daɗi ba ta maka daɗi ba haka za ka ɗebe ta wahala dai ta ƙare a gidan kurkuku wahala to amma duk da wannan kana ji ko annabi yusuf alaihi salatu wasalam yace da ajashe yayi alfasha ya saba ubangiji na faɗi wannan bayanin ne don mu gane wato ƙazantar da take cikin gidan kurkukun da wahala da ke cikin gidan kurkuku ga zama wuri ɗaya ga cututtuka ga wahalhalu ga takura ga matsi wurin kashinka da wurin fitsarinka diddai da wurin kwanciyarka diddai kuma a hakan za ka haƙura amma Allah Yusuf ya ce qala rabbi sijinu ahabbu ilayya ya ce ya ubangiji kurkukun nan shi ya fi soyuwa a gare ni mimma ya da'una ni ilai akan abin da suke kirana zuwa gare shi na yin alfasha da in je ne wannan alfasha to gaskiya gwanda in je in zauna a gidan kurkuku ga yau alfashan da wani kuɗi yake zuwa ibiya iyita ga wani kuma yau ana bin sayayi ta ya ce ya haƙura gwanda ifada cikin wahalar duniya akan ya je ya ji daɗin duniya ba zai yi ba amma yau gashi nan wasu zuwa suke su je kullum aikin kenan ba ramadana babu wajen ramadana zina an lalata 'yan mata an shiga cikin wani yanayi na damuwa yanzu duk wanda zai auri yarinya budurwa in dai biribiri ne gata gata nan yana cikin tashi hankali dole sai ya je an gwada ta ya baka da garanti ai wanda yanzu ba za a gwada ta wanda kake da tabbas a gidansu da iyayenta kana da bincike cikakke daka da waje a kanta shine ba za ka je a mata gwaji ba amma yarin da gata gata nan ne kawai ai je ka gwada ta shari'a musulunci ba ta hana ba a je a tabbatar da lafiyarta ke ma duk wanda ya ga gashi gashi gashi nan ne je ki a gwada ai kwarai kuwa ba laifi ba tuhuma ba wani matsala akwai da yawa wallahi matan da suna shiga gidajen mazajensu da kaya a cikinsu sun gama yin barna wani miskini bai sani ba ya zo a tukuikuya masa tsire ne na wajen sati biyu ya sha barkono an ƙara masa albasa an zuba masa man gyaɗa na fitar hankali a yanka masa yana kyalli yana ƙanshi a ido dai gashi nan ba magana sai ya fara taunawa zai gane lalle wannan tsiran da daddan tsire ne haka rayuwa take abinda ake wa mutane kenan haka matan ma ake tukuikuya su a ba mutane ina gaya maka wannan ne don ka biya hankali yan gaggawa a cikin aure a mu ai maza maza a samu ai a gama ai a gama ai na ka dai bincika tukunna a bincike ka kai ma kuma ka bincika idan ba ma yin haka wallahi ba za mu rage percentage na barnar da ake yi ba idan yarinya ta san cewa kafin a aure ta sai an tabbatar an yi bincike akan kamewar ta tukunna wallahi za su rinka taka tsantsan a nan aka zo nan muna karatu nan da tafsirin matan nan wata baiwa Allah ta rubuta kada a garin nan cewa akwai kungiyar yara 'yan mata suna yin magariba da sun sha ruwa suke fita group ne da su su je suna zama a ɗakin samari ba su dawo ba sai karfe sha biyu karfe ɗaya na dare in banda ma yanzu albarkacin tahajjudi ba garin nan ka zo wucewa kaga mutum karfe ɗaya na dare ai dai ka canja hanya to amma yan matan nan ɗaya na dare suke dawa kuma a garin nan suke kuma da iyayensu da komai kuma wasu suna da wawai group wai idan an yi an je an kama wata suna da group suna da clip wannan aje a ciro wannan wannan a zo a ciro wannan iyayen suna ta kuka da su uwar tana cewa za ta mutu da bakin cikin yarinyar nan kuma budurwa ce kuma bata aure ba jira kawai take ta kawo mata da na titi dan dole ne sai an samu wannan kuma waɗanda suke barnar da su suna nan a gari suna sane yarinya budurwa ta kawo maka kanta da kanta baka jin kunyar Allah baka jin tunanin lalata tarbiyyar mutanen gari da 'ya'yansu ka keɓanta da yarinyar mutane ka lalata ta kana nan kuma ana jiran ka kai ma za ka zo kai aure ai za ka haifi naka 'ya'yan matan mu gaya za su ƙari mu ɗau darasi wallahi mu gyara ɗabi'unmu kuma mu dubai wato matsayi na imani mai imani cewa ke da ya saba ubangiji wanda duk wahalar da zai sha a duniya ya shata za ta ƙare babu wani abun da yake mai tabbata wallahi komi fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra duk kunci akwai sauki bayan shi so Allah Allah mu ji tsoron Allah wajen keta dokar ubangiji mu ji tsoron Allah wajen lalata mutuncin 'ya'yan mutane zina ta yawa lalata mata ya yawa batta maganar zaurawa kan wannan daman haddisa la haraj ba zaura sai wanda Allah ke yi kurum dama ita gogaggiya ce ta riga ta saba za ta je ta barnar da za ta yi ba lalle bane a iya fahimta kuma Allah ya jarabe mu yanzu akwai kwayoyi da ake sha mace ce ta barna ba za ta dauki ciki ba ka zo ka kwashe ta haka Allah ya kiyaye ka je ku yi ta fama Allah ya tsare mu قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا أبنجي gidan kurkukun nan shi ya fi soyuwa gare ni dangane da abin da ake kira na zuwa gare shi in kun lura ita ce ta kira shi aiko kana du'a minha khasa ita kadai ce tace zo mu yi wannan to amma kuma sai yayi amfani da lafazi na jam'i ya danganta abun zuwa ga mata dan me yasa dan dukansu gaba daya kaunarsa da sonsa ya shiga cikin ransu shi yasa yi amfani da wannan wasu malamai suka ce saboda mai makircin mata kowace mace ma za ta iya yin wannan sai dai wanda imanin ta Allah ya karfafa mata shi wa illa tasrif anni kaidahunna ya Allah idan baka kautar mun da makirci da kaidin waɗannan mata ba asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare su ya Allah in ba taimakonka ba ya Allah in ba agajinka ba zan karkata zuwa gare su jama'a da Allah ku lura da wannan kalmar tana da nauyi fa annabin Allah ne yake cewa ya Allah idan baka bani kariya wato wani natural immunity daga gare ka ba wani tsaro da kariya daga ubangiji ba in dai bai samu wannan daga Allah ba asbu ilaihinna to zai iya karkata zuwa gare su kenan baka da wayo baka da dabara akan harkar mata ba a cika baki da alfahari sai dai ka nemi taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala laraba sukan yi amfani kalmar saba da yace asbu ilaihinna daga sabani akan ce saba fulanun ila kaza ko yasbu ko sabuwan da subuwan da subwatan duk ana nufin wato almailu saba mala asbu ilaihinna amilu ilaihinna ko kuma abin da ake shauƙinsa shi ma ana amfani da saba a kai wa kun minal jahilina kuma ya ubangiji zan zamanto cikin waɗanda suke marasa sani jahilai ba su da ilimi in dai ban samu taimako daga gare ka da kariya daga gare ka ba ashe wannan dalili ne da yake nuna cewa mumini idan ya aikata zunubi mumini mai imani in dai ya aikata zunubi to yana aikata shi ne an jahalacin hakan jahilci bai sani ba amma ya sani insha Allah bai zai aikata ba kina alamar imani in dai mutum ya san wani abun barna ne to zai kokarin kiyayewa in ko ga ya aikata wani abun to ai mai uzuri bai sani bane ko kuma wani uzuri babba wanda ba yanda zaka iya da shi watakila tilas aka yi masa kona makamancin wannan to ga abin da annabi yusuf ya faɗa ya ɗebe makaman gaba ɗaya ya miƙa wa allah ya ce shi yana neman kariyar ubangiji ne akan wannan hali da yake ciki to bari mu ji me za a ce فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم addu'a ya dama ya roƙi Allah fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijin sai amsa kiran shi dama ya ce ya me ya kautan masa da su Allah ya karba fasarafa anhu kaidahunna Allah ya kautar da kaidin matan nan daga gare shi ko kaidin matan nan daga gare shi innahu huwa samiul alim lalle Allah shine as-sami'u mai jin addu'a al'alimu kuma masani da duk abin da ɗan adam yake aikatawa ku kula ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'ar me karban addu'a din ya kautar da su daga gare shi kenan annabi yusuf ya wayi gari shi din kansa shine matsalar ga mata shi din shine matsalar mana ba shi ya neme su ba amma shi yadda yake da halittar da ubangiji ya masa sai ya zamanto fitina ce ga matan so duk mutumin da ake ganin mata za su iya fitinuwa da shi to a ɗauke shi daga wurin a ƙara shi gaba eh a je a kai shi can cikin wansa maza ya je ƙarita su kuma matan su ma canja musu wuri ko malamin makaranta ne kai idan kana karantarwa kaga akwai yarinya mai ɗan haske da samari suna fitinuwa a kanta ana yin wanka don ita ana yawan daga hannu don ai bayani a aji don ita canja mata wuri eh kware kuwa akwai wani wanda zaka karatu ma bai zai iya yi ba hankalinsa gaba ɗaya yana kan yarinyar an zo lacca shi kullun kujerarsa da yake jarababbe ne yana kusa da ita biyan bukatansa kawai gashi ga ita kawai in dai ma ta zo ma ta yi masa magana ya mata magana ma shi yau a ranar ya samu biyan bukata kawai saboda fitina mace da namiji a inda ka san mayan karfe ne da karfe kuran karfe da karfe in san haɗu ba ka rike kuran karfe haka ka kawo karfe ka jiyan da jazibiya wato yake fuskan juna shi karfen yana ja kana ja shi ma kuran yana ja kana ja to haka mace da namiji suke kamar magnet ne wannan yana kokarin cafkar wannan wannan yana kokarin cafkan wannan su mata suna kaiwa maza hari su ma maza suna kaiwa mata hari haka dai abin yake Allah ya taimake mu ya sa musulunci a tsakani da ba dan haka ba da barna da za a yi ta isa ai ga su shan waɗanda su komi halal din ne a wurin su abin ba a cewa komai barnar ta isa barnar ta isa wani ɗalibi na ya ce ai ya je ya je America ya je Ingila ya je karatu ya ce abin mamaki malam idan lokacin zafi ya yi wallahi za ga mace daga ita sai fan sai breziya haka za ta zo ta shiga motar haya arha mutu kawai haka za ta daura wannan ya ce shi abin da in ya gani yana subhanallah subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil yana ta addu'a sai ya ga wato in dai haka ne tasbihin nan sai dai ya kare rayuwarsa in dai a wannan ƙasa yake ya ce daga nan ma ma ya haƙura ma ya daina wani tasbi ya ce gogan naka dama yana kaucewa sai da ya zo gashi gashi gata baturiya ta zo ta zauna ta haɗa jikinta da nasa suna zaune da kuma tasbihi yake yi amma yanzu ya abin da zai yi ba Ara- ba abin da ya dame su saboda me ba musulunci kaga mutum namiji malam kato kaya guda daga shi sai gajeren wando yana tsaye da mota gajeren wando mai mutunci ne ma zai dan ya faɗi singileti ba abin da ya dame su saboda ba babu wata ayar da za ta ce ku yi kaza ko kar ku yi wani ya zo ziyara wajen dan uwansa suna zaune a falo sai dan uwansa ya fito zai shiga wanka kawai sai ga ya fito zai gidar wani ma musulmi ne ma fa musulmi musulmi wai ya je karatu wai kasar turai ya je irin kai mai ziyara din nan yana zaune haka a falo yana jiran ya fito daga daki sai ya ga ya fito zai shiga zai dan watsa ruwa maimakon ya dan dauro dan tawul da ake daurawa na rufin asiri wallahi shi tawul din ma matsiyaci bai daura shi ba haka ya fito ya gagai kawai shi wannan bawa Allah da yake bai san ta kawo ya ce ya ce wani lafiya kuwa subhanallah me ya faru sai ce to me ya ce me kai ma ba kana da shi ba abinda zan rufe din ai kai ma kana da shi to me al-iyazu billah malam duba al-budu anil islam wa ta'alimihi wal budu anil haya nisantan musulunci da karantarwa musulunci nisantan kunya yanzu irin wannan kazantacciyar rayuwar ita ce munan musulmi da muke da aya muke da hadisi muke da qur'ani muke da malamai suna fadakar da mu ita wannan za a kawo mana ita ga saurayi yana yawo wai ya sa wai wai wani ya sa wani wando wandan wandan rabin duwa musu a waje ba abin da kuke so ku kawo mutane ba kenan wai sabulanci gaye kaga mutum yana yana abin nan wani ya zo yin sallah ya sa irin wannan wannan wandon matsatsen wando wando matsatse ya zo ya yi ruku'i rigar ma yar matsatse ya yar kip kamar zai je kashe gobara kaga hannun rigar saurayi iya nan iya hamatarsa iya hannun rigar a matse wai shi wai gayi ya zo yin ruku'i ya sunkuya abin ya fito ta baya wannan ni da idona na gani da idona na gani ana sallah na ce to ma ma ga yau ƙarya ta ƙare ai ubangijin da za da ya halicce ka ka masa bauta da sutura ma ba ka kasa samun suturar da zaka rufe jikin ka bauta mai mutum yana rukuyi duwawun sa waje yana ta ja yana ta ja shi kuma limamin ya ƙi ya dago iya ta ja iya ta ja in ya miƙe sai ya ja na ce wannan me ya zaɓi ga yaji malam arhabutu babban riga ka saka ai ya fi maka mutunci so wallahi samari ku ji tsoron Allah kiya don me yasa ai wannan din ai hanyar wannan tsiraicin ne hanyar wannan tsiraicin shi ake sha'awa rayuwa ta turawa rayuwa ta rashin addini rayuwa ta rashin mutunci rayuwa ta rashin kunya mata sun fidda tsiraici maza ma suna fidda tsiraici kaga mutum yana tafiya ana ganin pant dinsa na ciki wai gaye kenan to ku cire pant din ma nan gaba ku cire shi shikenan ku je ku cire shi gaba ɗaya in kafircin za ku yi gwanda ku yi gaba ɗaya ma nemi bulali mu rinka zane ku shine maganin ku Allah ya gyara mana halin mu to malam sai me ya faru ne ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين Allah sarki ka duba bayan wannan uzurin da ya bayar kawai da ya kamata ku tambaya wai ina wannan sarkin duk wannan gwamnati da ake yana ina shi bayan Yusuf ya gama bada uzurinsa cewa ni dai da ayi wannan abin to gwanda dai ma a ɗaure ni kawai sun badalahum sai ya bayyana gare su da shi al'aziz wannan sarki da kuma 'yan fadarsa suka fidda ra'ayi guda ɗaya wannan lamari na annabi yusuf alaihi salatu wassalam kawai gwanda su dauke su mai da shi kurkuku kawai su ɗaure shi thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat bayan sun ga ayoyi da suke nuna addalla ala bara'ati yusuf ayoyin da suke nuna kubutar annabi yusuf ta yanda wannan riga da aka ba da shaida din ta yage din ta baya ga yaro jariri ya yi magana a bisa al'ada jariri baya magana amma ya yi magana ya bayyana yusuf mai gaskiya ne ga matan nan da aka kawo su suka yayyanke hannunsu saboda lamarin annabi yusuf hankalinsu ya tafi duk ya koma kan shi kawai sarkin na ya ga kai wannan yaron bari in ɗauke shi kawai mai da shi kurkuku in sa shi gidan maza la yasjununnahu hatta hin bari ya kai shi gidan kurkuku ya daure shi har zuwa wani lokaci kawai shine hatta hin ila muddatin yarawna fihi ra'ayahum har zuwa lokacin da suke ganin ga ra'ayinsu ya wadatar musu imamu ata ya ce ila an tanqati'a maqalatun nasi har zuwa mutane su daina maganganu da surutu akan lamarin annabi yusuf wasu malaman suka ce kamar imamu ikirma yake cewa sun yanke shawara za sa shi a zaman kurkuku shekara bakwai wasu suka ce shekara biyar ita matar ce take cewa mijinta to gaskiya wannan mutumi wannan yaro ni ya zo ya kunyata ni kamar yadda imamu suddi ya ruwaito yaro nan ya zo ya kunyata ni ya sa ana zagina a gari kuma an ce wai ni na neme shi ko dai a sanya za a yi da shi ko a dauke shi a kai shi a kurkuku a ji a rufe shi mafuta kawai shi kenan mai gida yadda ya ce to ka san namiji akwai bin ra'ayin matarsa sai ce to a kai shi kurkuku bawan Allah bawan Allah bai yi sata ba bai yi fashi ba bai dauki kayan wani ba bai zubar wa wani ba haka tukuikui annabi yusuf aka ce yalla asijin gidan kurkuku saboda kurin an nemi yayi barna ya ce bi zai yi ba me ya faru malam sauri ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين shikenan bai da wani sai bai da wani abin da zai ce dole ya hakura haka ce a kai shi kurkuku gashi nan an ɗauke shi an sa shi kurkukun amma ba ma shi kaɗai ba sai aka haɗa shi da wasu fatayan matasa guda biyu su waye gobe za mu ji labarin su insha Allah abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
ta malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam yana da kuɗi kuma ya saba fidda zakka don ramadan to amma daga cikin kuɗin nasa akwai kuɗin da ya ba da bashi sannan wa'adin biyan bashin bai yi ba to yanzu idan ya zo cire zakka zai yi lissafi har da bashin da ya bada ne ya cire musu zakka ko kuma su zai jinkirta sai an biya shi sannan ya cire musu
duk wannan dogon turancin ba a da bukata kawai ka ce me hukuncin wanda zai fidda zakka zai hada da bashin da ake yake bi ko babu shikenan kawai ko ba ga wani tayyib abinda malamai suka faɗa shine wanda ya zo zai cire zakka akwai kuɗinsa da yake waje yake hannun mutane tunda ɗan kasuwa dole ne wata ranka waye gari akwai kuɗinka a waje wasu kuɗi suna gida wasu kuɗi suna waje to me hukuncin waɗannan kuɗi da suke waje da ka ba da su bashi idan za ka zo ka cire zakka magana ta farko malamai suka ce bashin kala kala ne akwai bashin da kana da tabbas insha Allah za a biya ka zuwa wani ɗan lokaci to idan ka zo za ka haɗa ne da wancan bashin ka ɗauka kamar kuɗin suna nan damar lissafi ne sai ka lissafa da su ka haɗa da kuɗin da suke hannunka da kadarorinka sai ka buga lissafi ka cire zakka ka cire musu ko yaushe kuɗinka suka dawo ka cire musu zakka ka huta wannan ya fi kusa wannan ya fi sauƙi kuma ya fi ƙarancin matsala ra'ayi na biyu suka ce idan wannan bashi kana ganin ba za a biya ka shi ba akwai bashin da an karba ba za a biya ba ba lallai bane a biya duk bashin da ka san ba lallai bane ya dawo to ba dole bane in ka zo zaka yi zakka sai ka cire da shi sai ka sai ka wato ka eliminating nashi ka cire shi kwata kwata daga cikin dukiyarka amma kuma duk ranar da aka biya to fa zaka cire mai zakka Allah ganar da mu
shi ma wannan ya ce malam don Allah yana bukata a masa ƙarin bayani akan kiyasin nisabin zakka na bana sannan bayan nan kuma ya ce malam idan ya ware kuɗin da zai bada zakka ɗin in ya zo ba da su ga wanda zai bawan dole ne sai ya ce masa ga zakka nan ko kuma dai kawai in ya bashi shiru ma zakkar ta yi
to gaskiya ban sani ba sai dai ko zuwa gobe sai in kawo maka kiyasin dan bana ban duba ba ban san nawa bane ba in kuma akwai wanda ya iya sani to ya sanar da mu akwai wanda ya sani nawa ne kiyasin zaka bara dai wajen kusan dubu ɗari bakwai ne da wani abu so ban san dai bana nawa bane ba in akwai kuma wanda yake da shi ko a rubuce ko a jikin kalanda zai iya tunawa to in kuma babu a bani zuwa gobe insha Allah zan zan kawo ban san iya nawa ne kudin ba ala ayi hali kuma nawa ne a kaddara misalin dubu ɗari bakwai ne za a cire zakar to ya ake cirewa sai ka buga ta kashi arba'in kashi arba'in nan sai ka cire kashi ɗaya shine hakin Allah kawai arba'in cikin dubu ɗari bakwai da wani abu ko ɗari shida Dari shida da dubu hamsin da wani abu ko sittin da wani abu ka raba ta kashi arba'in kashi ɗaya nan shine za ka samu nisabi ka bayar na biyu shine yayin da ka zo cire zakka idan ka ba wa mutum ba sharadi ne kowa an ka zo ka ba sai ka ce zakka zakka zakka zakka abin da ake da bukata ka cire daga dukiyar ka bayar ka dauka ka bashi hakkinsa ne dole ne kuma ka bayar babu wani magana sai an rarrashe ka dole ne ka bayar zakka dole ne he shi sa Allah ya amfani da khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum khudh Allah ya ce karbi shi sa malamai suka ce in ba bayar ba ma da karfin tuwo da karfin hukuma ake zuwa a kwata idan mutum ya ki bayarwa so in ka dauka ka bashi shikenan ko da baka ce mai zakka bane yayi in kuma ka ce mai zakka ne to shikenan wannan ba laifi alal aqalli dai an san cewa ka cire zakka kana bayarwa kuma musamman ma al'umma wannan zamani din suna da buƙatar jawabi gaskiya dan ka je kana bashi kana bashi wata ran yazo zagin wanda ba sa ba da zakka ce ga nan wannan mara mutuncin ta mun banza kawai bai taba ba mu zakka ba ashe duk abin da kake bayarwa zakka ne baka yi mai bayani ba to ba laifin akwai gudun zargi kai bayani alƙalli kuma sauran masu kuɗi su san cewa akwai fa masu cire zakan nan dan kar mutum ya ji da dan dama dama tun da ba shi kaɗai yake bai ga ai mutuwar kaka ce Allah ke
to har yanzu dai akan maganan zakan wannan yace shi kuma tsakanin makwabcinsa da dan uwansa malam wanne ne yafi falalan bawa zakka dan uwa na jini ko kyauta jama'a ko kyauta ko sadaka ko taimako da dan uwanka na jini da wanda yake ba dan uwa na jini ba wanda yafi cancanta ka taimaka mai shine dan uwanka na jini shi dan uwa na jini ma idan ka bayar ladan ma kala biyu ne akwai ladan ka ba da sadaka din ɗaya kenan akwai kuma ladan kasa da zumunci shi ku wanda ba dan uwanka na jini ba za a baka ladan dai ka ainihin dai cire zakka ne kawai so kuma idan kun lura dan uwa ya rinka ba da zakawa yan uwansa din yana dan ƙara yan uwantaka dankon yan uwantaka su za su ji cewa dan uwansu yana sane da su yana lura da su yana taimaka musu yana agaza musu yana yalwata musu kuma alal akalli shi ma din ko nasa 'ya'yan ko ya tsuguna ko ya gajiya ko mutuwa ko na makamancin wannan insha Allah ta'ala ɗan uwansa za su kula masa da su so yana da kyau din a rinka a rinka bayarwa wa ƴan uwa din dangi gaskiya haka shari'a ta nuna Allahu alam na'am
to za mu takaita tambayoyin a nan sai masu bukatan addu'o'i kuma wanda ya ce yana so a taya shi da addu'a amin eh, saboda akwai wata mata wanda ta fada cikin wani hali saboda haka suke bukatan da malam da sauran jama'a su taya shi da addu'a wannan kuma yace da fatan malam ya tashi lafiya yace malam dan Allah yana so a taya shi da addu'a Allah ya shirya masa yaransa yaronsa kai saboda baya gudanar da abubuwan addini a kan lokaci wannan kuma yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya shi ma yana so a taya shi da addu'a ne saboda ya sa neman aiki da ma neman aure duk a gaba wannan kuma ya ce Shi- shi kadai?
Na'am. wannan kuma ya ce ah, yana mika kokon baransa ga malam da sauran yan uwa domin bashi ya kawo masa iya wuya saboda haka a taya shi da addu'a Allah ya bashi ikon biya daga ƙarshe aka ce wata mata ne take son malam da sauran mutane su taimake ta da addu'a domin sai an ba da yatta kuma sai a ce an fasa so saboda haka tana bukatan ita ma a mata addu'a to da sauran wanda ba su rubuto ba.
to jama'a dai kun ji ne matsaloli ko kowa dai da irin nasa matsalolin Allah ya yi mana Allah ya takaita mana Allah ya rufa mana asiri ubangiji muke roƙo da kyawawan sunan nakinsa da idan an roƙe shi yake amsawa duk wanda yake da bukata yake da matsala yake neman wani taimako a wajen ubangiji Allah ya taimaka masa Allah ya agaza mana Allah ya biya mana bukatunmu da wanda muka bayyana da wanda bamu bayyana ba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa aljanna ce makomarsu iyayenmu da malamanmu Allah ya kyautata makwancinsu a kabarinsu abin da ya saura mana a rayuwarmu ta wannan duniya Allah ya azurta mu da aikata mai kyau ya Allah duk wanda yake neman aiki ka bashi aikin wanda yake yana da karancin jari ka karfafe shi ka karfafa masa jarinsa ya Allah iyayenmu mata da suke cikin wani yanayi marar daɗi kamar yadda wannan baiwa Allah ta rubuto akan yatta za ta aurar da ita kuma abin ya gagara a bayar a fasa a bayar a fasa ya Allah ka taimaka ka auren mata da yatta ubangiji Allah ka ba wa 'ya'yanmu mazaje na kwarai da za su rike mana su da amana da gaskiya da kuma za mu samu kwanciyar hankali a kansu su zama surukan kirki ko bayan mun mutu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين